إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أحضرهم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke mulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 22 ga wata na rabin akhir hijira shekara 444 wanda ya dace da 16 ga watan 11 2022 yau za mu yi darasi na 111 cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah a darasinmu na ƙarshe dai muna cikin jami'ul hajji muna cikin bayanin abdullahi bin umar ya hoto daga makka sai da kai kudai labari ya zo mishi daga madina na asa labari na fitina da kawai kan wancan zamani sai faraja a fadahala makasar biyar iram ya dawo ya shiga makka ba tare ba da harama ta aikin umara nan kuma bayani ne kan mas'alar mutum yana iya shiga garin maka ba da niyyar aikin hajji ba shi ne kurin magana kuma hadisi ma ya tabbata can bayan mun karanta a kan yadda wani tafiyar da manzan kan ya yi akwai ina ga kakada ne wanda ya yi shiga maka ya shiga haramun ba tare ba da niyya a takaice da wanda har ya musu farauta kin manzan to wani shi ne abin da ya gabata sai a yanzu za mu tashi ita wa haddasa ne a malik a muhammadu bin amur bin halhala addiyani a muhammadu bin imran an ansari an abihi annahu qala أدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت زلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ في بيته نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة سرر وسورة تحتها سبعون نبيا abinda yake ruwaya cewa Muhammad bin Imran al-Ansari yake ba labarin shi Imran shi ya bashi labarin cewa adala ilai Abdullah bin Umar wa ana nazilun ta ta sarata da Makka yace Abdullah bin Umar ya ratso wajena wa ana mana adala kamar na cikin hanya ka ce adala fula an kaza kamar ya yi ratsi iya bin hanya ya ratsi kan hanya yin wani abu ke ibn umar ya ratsu waje na ina ƙarƙashin tata satin ina ƙarƙashin wata sarha ita ce babba mai inuwa ya ce ƙaton har ita ƙato kuma mai inuwa a cikin dajin samun shi wata ƙato ita ce mai inuwa a cikin ta mene shi wannan abin yawa kana muna hanyar makani فقال سيشي عبد الله بن عمر يتيم عمران ma an zalaka ta ta hati sarha me ya saukar da kai ana me yasa ka sauka ƙarƙashin wannan itaciya faƙultu na ce mishi a ratu zillaha kurin inuwa ta kun ta birge ni kurin inuwa kun nake su inuwa ta kurin sha inuwa kurin kin babu wani abu illa shan inuwar wannan itaciya faƙal sai ce min hal ghairu zalik bayan wannan babu wani abu daban bayan shan inuwa kadai na ce la ma an zalani illa zalik ba abin da ya saukar da ni a wani itaciya illa wani inuwa ko in sha inuwa faƙala abdullahi bin umar sai nuna ga ce ma imran ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana sanam ya ce iza kunta bayna da hashe bayna mai mina in kana tsakanin wannan duwatsu al'akashe bayin duwatsu ne biyu nan ke nan ke amina kan hanya a cikin da can a amina duwatsu ne sanannu a can in kana a wannan tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu a daidai nan wani faka biyadi annabi zama ya yi ishara nan na faka ishara na ashara biyadi sai gwada da hannun shi na hawalin mashariki ya gwada gabas sai ce musu fa'in na hunaka wajin a nan gabastin nan akwai wani kwari yuƙalu lahu a surar ana ce min surar bihi shajara a wannan kwari akwai wata itaciya wanda surra ta ta saba'una nabiya nan surra daga surra ne shin daga sururu ne magabata sun saɓani kan tafsirin wannan wasu na fasarawa kan yi mazarƙani a kan cewa abinda yake ni an aihi annabi saba'in a ƙarƙashinta an yanke musu cibiya a nan amma imam malik ya fasa cikin wani ya fasa da abinda yake ne ma'ana magana yamma annabi saba'in ya samu horin ciki a ƙarƙashin wani itaciya wanda wannan mas'ala hadisin matsalai don kama shahara wajen tawili hadisin yana da rauni wajen isnadi haka dai labarin yanzu illa abinda muka tabbatar da tabbatar shi a mina akwai masjid hif akwai masallaci sananne a nan kayan kawo jamara yanzu ma iya na masallacin babban ne an gyara shi wannan shi ne tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallafi sab'una nabiyya annabi saba'in ya salla a wannan masallaci wannan ya tabbata na sallah annabi saba'in a wannan masallaci na gab da kusan cewa jamara wajen jiwa na mina wanda kuma dama mun bayani cewa shi aikin haji annabi sallallahu salama ba shi bai fara kurin jaddadawa ce yayi abinda aka bata na shirka abinda aka soko dai ba shi ba shine zai jaddada shi aikin haji yanda annabi ibrahim salamu kenan abin shi kuma shi ma yayi annabawa sun yi kuma ya tabbata lokacin da zai ta yi mina ko huta da ya daga maka zuwa zuwa hannun an zo wuri kaza ya ce tana annabuwa ne ya biyo a lokaci kaza tana annabuwa ne ya biyo misali kamar sai annabi yunus tana ya biyo da irin raƙumi mai auraki kaza da mai ja kaza tana annabuwa ne ya biyo annabi musa tana ya biyo da irin raƙumi kaza ya bada masa habai ta inda ma annabawa suka bi suka zo kenan aikin hajji kuma tabbata a wannan wuri masallaci annabi saba'in suka yi sallah a wannan masallaci na hif amma wannan magana wannan ruwaya ta wata itaciya wanda aka yanke ma annabi saba'in cibiya ko kodin ciki gaskiya ruwaya tana da rauni balle mu samu dogara ta kan hujjar ta Allah ala sai yace wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakar bin hazm عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بمرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان أرنهاك أرماك فخرجي فقالت ما كنت أودعه حيا وأسيه ميتا abin da yake ruwayar cewa umar bin khattab radiyallahu anhu manabi malatin majazuma ya zo wucewa ta wajen wata mace kuturwa wata kuturwa wannan kuturwa rida dubul bait tana tawafi na ka'aba faƙala la sai umar ya ce ma wannan baiwar Allah ya amatalla kamar ce amatalla kamar ce ya kama abdullahi ne namiji mace a ce amatalla ya amatalla ya baiwar Allah la tuzin nasa kake kusa da mutane kuma ta zo da kusurta kuma tana kawafi a ka'aba kamar dai kenan ya mata inkarin kawafinta na ka'aba alhali tana kuturwa kenan kamar kenan kuturu bai bayin haji kenan akan magana inda ta tabbata sai ya ce mata lauja list david ki zamna ma a gida wanda ki zamna a gida ayyane miki shi kenan kenan ta fasa wannan aikin haji da ɗaya ne famar rabiha rajul ba da dalib sai wani mutum ya zo wucewa ta wajen wannan baiwar allah kuturwa faƙala sai ce mata innan lazi kana kada na haƙi kada ma wannan wanda ya hana ki yin haji yin tawafi ya mutu umar kenan don haka فخرجي كهتكي أيكن كنهجي فقالت سيتباش أمسى شيوا ما كنت أطيعه حيا بي ومن آآ ينا دليكما وسيو ميتا سعب بني متك تنو جاء تنمي آآ زي بني متك هم سبع مش تدجي رواية تنا دروني أذكر مكانا kinannan zai kawo kama a ce ko suka ko magana ga umar a ce umar kenan hana kuturu kuturu ma da kama sai ko idan ce dauki matakin da baya shiga ba mutane da zai kenan zai shiga da mutane shi zai ce gurin balle kuma wannan gaskiya alhamdulillah yanzu dai akwai ci gaba da yau da ya samu na kuturta na magunguna wanda ya samu irin wannan kuturta ɗin tsada mutum ya jagon jagon ya iya wari gaskiya a yanzu da wahala in dai mutum ya je likita gaskiya an samu magani wanda da wuya ka san irin wannan turu irin na da jagwab ya waje gaskiya da wahala don ma suna ganin maganin suka samu suna cewa da wuya mutum inda ya bayyana kuturta ce yau da maganin shan farko matakin farko sati biyu ne in mutum ya yi to ana ana ga ababe da ake suke tashi na ɗoka ma babu su sai dai ci gaba da jiya ta warkewa gaskiya suna kwarai kashi mai tamanin kusan haka iya warkewa a yanzu to ko ma galibi yake ba za a yi wata fasama gaskiya a duk ba a cewa sai kuturu biya za a kawo na ganin kuturu biya ke hajji wakil gaskiya inda ya kuturin ya da hali gaskiya ya ce yakin hajji kurin kuma ta wannan ruwa da mutu inganta ba balle a dangana ma umar ya hana aikin hajji da kuturu sai ya ce wa haddasa ni a malik annahu balagahu anna abdullahi bin abbas kana yaqul ma bayna rukun wal bab multazam cewa abdullahi bin abbas ya ce tsakanin rukun ya nema na hajjar aswad da kowa ka'aba multazam wurin lazim mutane don addu'a to wannan ruwaya duk da ɓangaren wannan isnadi na malik zuwa ga abdullahi bin iya da rauni amma ya tabbata maganar an fara addu'a a wannan wuri tsakanin ka'aba da kowa tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba wannan tsakanin wuri ne ya tabbata akan wuri ne istijabar addu'a an ka iya samun addu'a a wannan wuri iya da istijabar addu'a tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba wannan isfasin wannan wannan tsakanin hajar aswad da ƙofa ta ka'aba tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba ƙofar wasan da wurin da sanin wuri sanin wannan ya tabbata ko da nan sinadari yana da abu kenan mutum ya samu dama wanda ba ya sha wahala ba ne ya shigar halin ka kasa ma kai ta kasa ma ba magana addu'a ma daga neman Allah huda ga lahiya mai shi dan gaskiya tsayin taro ya taro dai a cikin aikin haji ne ya da wahala to shi da amma da ya tabbata wuri ne akan samu lokaci samu taron ba taron da yawa inda ka samu dama iya cikin wuraren da ake addu'a a wurin har ma cewa tabbata annabi yana gama jikin shi iya gama jikin shi da katangar dole inda dama ne don kaka ce ka gama da gaskiya kuma matsaloli da suka yi kare mutum ya ihu ya ihu neman wuta yake makon ba magana ba da neman wuta kai yake wuta shi kashe mana halin da gina inda an da wani abubuwa duka na magana hajar aswad akwai fadala daga taba su amma gaskiya addini bai ɗaukan kurci kurci an ɗauke maka da wani ba ɗauka maka kashe wajen neman lada kuma ka halaka da kanka amma kashe amma kashe rata kudiya da kuma ta haluka ka kusa ka kanka cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima da wannan ababan sana ji hankalin mutum da abin da yake akan halaka to ba dawo ma dole bane ba ko dole an ɗauki mutum wani darura balle kuma ba dole bane ba wani sa kan cikin haɗari wanda gaskiya kowa san haɗarin wani zai ce ya sha ya sha ya taɓa hajjar sawar to balle da bakin shi ko a zuwa maka haƙora ka kare ba haƙora ko ka zuwa da gaskiya duk abu ne mai wani gaskiya a yanzu sai ka ce ya ji za a kuran ka tari ne kuran za ka kama ba ta a to kenan an har na ce muku na wani wani malami ya darasi a cikin hilin ka'aba irin masu malaman masu masu kujera a cikin ka'aba manyan malamin sai wani mai tambaya akan wai shi haji asawari ya yake ciki ya ce ce la ta la ba ta ganin shi ba ta ta ganin haji asawari kuma ni ba ba kar da wake ne zai kai wahala ya ce ya ce gani kula aje ya ji sai kun da la la sai wuce shi la la sai wuce shi ce la ba ta ban ta ganin shi ba kuma malami a harabi ka ke nan abu ne wanda ka tsaye maganta ba tsaye magaba ba ne akwai da ruwa gaskiya akwai kwarai wanda ganin sai an zagi da sayan lokaci kuma da zama ka tare gurin da ke nan abin da ba tsira ma dole ba sai ka je wani lokaci ba kai ma ka cuci kanka ka ba ka ba kai ka mana kai ka kuma iyawa ma kamar wani illa ma ko wajen abun zaka shi wani ciwo dai kamar iya haura wa da iyayi ka shi wani ciwo na tauna ga wani ban Allah wallahi a gabana wani wani abun taurin da yau iya neman ta kai shi da yau ka biji wani a nan ya yi ihu mutumin Allah ka sake hewuta iya ihu yauta iya ƙara iya kuka a nan bige shi a nan a bayan shi kyara wallahi ka saka a sake wuta iya kuma iya koyo koyo wuta tun da ka bi shi ka samu ka sami ɗaya shi ka bi shi ka ka bar shi kai ta ka gwanan da wani abu ne ba zuwa maka ba wajen kai wajen ka cuta ko ka cuta kanka gaskiya addini bai a hakan to sai يتي وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن, حي... بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بن ربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمر قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا ثم إذا أنا بناس منقسفين على رجل فضاقت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك أنا أبن ديكي رواية cewa Muhammad bin Hayya bin Habban kamar da sa'id ibn muhammadu yana yake cewa ya ji wani mutum iya ambata cewa ya zo hucewa ta abuzar kama abuzar a raba gasa an goye a ce garkara ce wurin da abuzar ya sauka ya kasan shi ya bar duniya duka abinda shayiya da kwarai shi da zudu shi duniya ba rushe duniya iya ga kurin matsala ce ma ajiyar abin duniya abinda ka wuce abincinka ka ajiye kurin ka ajiye kanzu kurin shi wanda suka ba samu matsala da su ma'awiya da sabai dai da yawa shi ya samu sabanin fatawa kwarai sabanin fahimta kan aji dukiya aji duk abin da wuce bukata kan buka je ba kun dole ka bada dole ka bada wanda ta matsala da sauran sahabbai hatta kai dai suka ce ma na samu matsala ka ce dawo gida daga sham dan a can a can zama na kiwar fatawa kuma ta su ma'awiya ne da sahabbai da yawa a can to yake yar fatawa ta kasu ta kawo matsala tsakanin sauran sahabbai da sauran mabiya suna ga cewa abu zar zai kawo kamar matsala tsakanin mutane ya dawo nan ya koma da ɗan garin shi ya zama shi ko ya shafi da lahira kuma hayi ƙare shi kudin sake kuke da kurin bisan gaskiya bisan gaskiya kurin babu a kuɗi kurin shi a rubutu babu a kuɗi kurin dole gaba an yi wuce abincin da ka kasa ka daidai ka babu da kuɗi a kwan ko a gida a ciki wannan fahimtar shi ma Allah haka yake to nan gushi ne ke zama ne to abin da ke da magana ya ce ya zo wuciya da abu zar a rabza sai abu dar ya tambaye shi aina turid na nufi zaka faƙar a rattul hajji ya ce zan ta hajji ne ita abu dar sai ce mai fahar na za'aka rairu shin akwai abin da ya hudu ka na za ka mata sai fara ce wani za a yi da hugu wani za a yi da hugu mana aka jai da mana hudu akwai abin da ya hudu ka banda aikin hajji ya ce la ya ce ba abin da bai shi ba yace fa an tani fil amtu zuka fara aiki kenan da niyya aikin wannan kurin haji da kai kurin aikin haji ne hudaka kina abu ne mai mamancin gaske aiki huta da haji kurin wannan mutumin shine kala rujuna mutumin sai yake cewa fa kharajtu hatta qadamtu makka na hutu na kamo hanya har na zo makka fa makastu ma sha Allah na zamana a makka lokacin zuwa abin da Allah so ina makka thumma idza ana bi nas munqasifina ala rajul fa daqat alaihi nas sai na samu mutane mana sun taru sun cicirundu fa daqat mutane sun ayyana ana kokowa kamar an matsi an an tukutab ga taro kuma an ana ana kamar ana kamar mutsatsi ne haka tureniya wajen ganin wannan mutumin ko ji abin da ke wuri ya ce da na diba fa'iza ana bi shekar lazi wajen tibin rabata ya ga wannan latijo da na gani a rabza ya ba wani magana ya ga shi ashe shi ne a wannan wurin na ga an zo mai ca ƙal ya ce falon mara'ani a rafa da ya gani ma sai ya gano shi ya gano ni ne mun game da shi a can faƙala ya ce huwa lazi da suka nema irin kenan labarin na baka na mahimmancin haƙin hali shi ne ma nima kawo ne a nan almuhim duk da ita ma ruwaye sinadin yana da rauni ma san abu zar inda iya daga cikin malamai na sahabar su karantar da addini kwarai ya samu karɓuwa da kwarai almajirai wajen yada addini gaskiya masha Allah wajen da karanta shi da wannan ba wani mamaki irin wannan taro a kan shi amma dai sinadin yana da rauni na ruwaye wa haddathani an malik annahu sa'ala bin shihab an al-istithna fi al-hajj fa qala aw yasna'u dhalika ahad wa ankar dhalika سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا وانه روايه ta malik ya ce ya ma ibn shahab az-zuhri kuma ibn shahab az-zuhri shine farkon malami wanda ya yanda aka yi zaman qur'ani da shugabancin wannan zaid shi kuma a jagorancin shi aminul mu'minin umar bin al-aziz shi ya ba aikin kulawa da gama hadisai tattara hadisai a gama su kuma a musu a rubuta a wuri guda masu mahimmanci ya daga cikin almajirin ko malik shi tabi'i ne idan shi almajirin sahabbai ne shi ko malik almajirin tabi'i ne ne ko shi malik tabi'i tabi'i ne kenan yana daga cikin malaman imam malik rahimahullah wanda dai an san cewa shi gamawa ce yayi ba tare da ya kama magana fiqh shi kuma su imam malik shi imam malik shi ne farkon magabata kayan sabai hatta biyai da tabi tabi na harko malami zai zo ya rubuta littafi misali kun kitabun tahara kadai littafi kun kitabun tahara zai kuna wani ne kitabu siyar wani kitabu sala ba a gama littafi irin da ake a yanzu sun kaga kitabun tahara kitabun sala kitabun siyar kitabun hajji kitabun ilan don abin da ba a yi da kun malami ba littafi guda kun sai dauko masa ala guda kun littafi zai akan babe guda kun sai da abin da ke da alaka da wannan mas'ala sai ya nemo hadisan sai ya kawo sai wannan haka asali can da haka suke imam malik shine farkon wanda ya zo ya gama da kitabu kitabu daban shi ya fara auri guda abin da zai shahara ya gangama kitabu duka daban-daban a wuri guda ya littafi guda da kurin kan ɗaya za a yi kurin kuma ba marika kuma saka nan kenan ya halitta a haka nan ya kana zama ba da mana zama yanzu mutum ya littafi kurin kan sallah ko kan kitabu siyam ko ya kan haji an haka nan zama malamai suna yi mamalika shine farkon wanda ya fara shi gama littattafai da dama ma'ana duk abin da shani abin addini ya gama a wuri guda ya yi babi daga basu ma'an ba suka ɗauko amma da kurin za a kan abu da za a yi to shi kuma imamu zuhuri shi kuma ta sani a gama wuri guda ka tattaro dimi shi ya ka abinci ka a rubuta don a ajiye abin wani to shi ibn shahab ke malaka ke cewa shi ya ma ibn shahab tambaya da malamin shi al-istisna me al-istisna ai mun karanta cikin kitabul hajj na bulugul maram na al-wajiz da muka yi na ya halitta mutum ina labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan Allahumma mahilli haisu habastani ka ce bayan kayan da bakalan hajji ka ce Allah wuri na inda aka tsare ni inda ka tsare ni baki inda na tsaya me inda ka tsaya nan kusa akwai maganar idan mutum ya ɗauko aikin hajji bai ida ba ya sami cikas a hanya ko tsaya ko rashin lahiya zai yanka zai yanka zai hadaya don an tsaki ida ba amma idan ya istisna'i ko rashin lahiya ko iko da ya shi zuwa shi ke ganin ya ƙare ba abin da zai yanka ba abin da ya kai ko ya koma gida shi ne istisna shi ne istisna to anan shi ne amma malik rahimahullah bai da wacce ruwaya shi a wajen malik ga abin da malamin shi mai tambaya malamin shi tambaya kuma yake cewa a wayar sana uzalika hajj shin akwai mai haka ana haka kuwa haka zai yi ka yi wa hajji istinai in ka za ka mu ka kenan shi ya ce wa an kara zalik imam zuhuri ya yi inkarin yin haka da makaranta ruwaya a bukhari cikin sai musulun mutafakun alayhi hadisin aisha ta kawatarwa ta ta daya cikin mata sahabbai wanda ta yi wannan tambaya kuma duba a cikin zubair Zubata bintu Zubair ta wa annabi tambaya Rasulullahi ni ina cikin lillahi ina tsoron matsala yace in kin har me kici mahilliya ta basta ni annabi kuwa fatama kuma ruwaya Bukhari mutum ya kawo mashi Malik bai da wannan ruwaya shi da kan aka kawo wannan ruwaya ta malamin shi da ga mushi cewa ya inkari ba ai to shine wannan kenan dadin sanin gamin gam abu abu da yawa wuri guda hanyoyi na addini shi na matsalar mu samu can magana tsayawa kan mazhaba duk wannan matsala shi ta kawo cikas ko matsala mutum ya takai ta kai shi kan mazhaba guda za ta tsaya kan amalki a kun ba yi sai kun kuna rigimar mutum ma harshen ya yi kace ya tsaya matsala ku tara bala'i kai da shi eh an ce ba yi shi ne bai samu ba shi malaka ne bai samu ba ba na ce ba shi bai samu ba yanzu ya gida abin da yake gaban shi amma wani malami ya samu wata hazaba ya ce shi kenan ka tsaya malaki ya ce shi ne abin muhimmancin aka ce filmu ƙarana da muke yi ta muka da wani alojis shi ne zai littayi wanda yake ba ruwan shi da maza ba guda mu'ayyana kullum da abin da ya tabbata haka a gama addini na an kana ka iya wani mansuku ne ma wani wani nasu wani mansuku ne wani abin ma mai inganta ba an kawo hujja ta maza ba da shi a rinzu bashi da inganci a maza ba ta kawo shi ta kawo wani hukunci da shi ruwa da ba ta inganci wata kwata haka bintaka sai ce kun ga kana nan ba shi za kenan in mutum ya fi mukara na kana kina duk abin da ya tabbata irin malamai shi da aka ce abin da ya tace da ɗalibai a yanzu Allah mana baiwa ta malamai wanda addini an ji ba ana ana tace kullum tace ya kada tace ya sai wani malami kwararre wajen ilimin sunna ya san tacewa sai ya maka babu na kaza misali kitabu siyamu ne kitabu zakati ne ko na sallakin ne ko na babu ne ne yake da muhimmanci da ɗalibin ilimi mai son gyara ibada shi a takaice cikin sauki an tattara ma komi an tace an gyara kurin kan za ka kai ibada ka wannan ko bincike ta karanta ilimi da kana dama ilimi ne kai ta hadawa kai ta bincike amma a gaskiya magana wani ɗalibin ilimi son gyara ibada shi da gaugawa ya gyara wasu ibadar su a lokaci gajere kan tsaye da tawon masu tace masu tacewa masu gama ruwayoyi su baka hukunci da tsada sun yi muhimmanci da ɗalibin ilimi wanda yake ba ilimi tsara da yawa ba amma na tsara ilimi ya ƙoshi ta karatu suka ta haka mutu amma gaskiya irin wannan da ta waye suna muhimmanci irin kamar da ma'aikon misali wannan da ta yi bulugu mara iya da muhimmanci ganin shi bai yi kama ta ba iya ta mutu abin da yake da shi na ji sai ya kama ka balle ya roji da makaranta shi ne ma yanzu yake da wannan abin kaga shi ma ba ruwan shi da magana maza ba kaza shi ya ma shi bulugu mara mu zama wannan abin tattaro abin da yawa zai wani abin kullum ɗalibin ne su kamata ka gabatar da su yanzu musulman yana ta wani kuma ne rayuwa ce sai a ta yi yanzu misali muna magana mota malik shekarar wajen hudu ka tara yanzu shekarar hudu muna yi har zama cikin ta ibada bangaren kun ibada muke ciki kuma muna kan hannu kan maza bacewa kuma dan muna kawo wasu daban ba akan maza guda muke sai muke ta misali za mu tsaye da bakin ibada dan da gaban nan abin bayan ma sai yawa na magana wani ya ce wani ya ce ba ma hadisi samu ba duk magana ne ta biya ta biya ta za ta ya alkai ya yi kuma bayawa ku duk mun bayanan sun yawa na babu hadisi mai burfi mai yawa ma duk makufai ne ko makatuwai za a ta bayani kuma kowa kada shi kan maza ba guda sai ka kare gaba da wani can yi rushe maka hadisi shi ne matsalai sake na muke hita cewa za mu komo za mu bar shi a yanzu bakin ibadat za mu tsaya bakin ibadat sai mu ɗauko mun magana kan zafatilat shi littahi ne bai iyawa yan watanni ma kare shi a gani kuma a ɗauko wani amma shi ka hura da yi kuma hanzu muka rabi ba kuma yanzu na gaban ya yi na baya don na baya kwata mutu ta sai na kamar rufin ko makufi a gaban ma ba makufi ma za ka hadisai da ra'ayin ba da mai mazafi suka yawa don wani abu na shari'a magana a kaza abubuwa ne suke na alƙalai wanda hima alƙali ne abu ma kai bai shawa kama abu ne ake alƙali ne ma za a magana rabon ganima za a ba uku za a ba hudu za a biyar ake ganima na ma ake ganima kana wani mai shahada ma mun za mu shiga kitabun jihad shine ma za mu za a shiga to kitabun jihad ina jihad a ina za a rabu ganimai wa za ba kashi hudu wa za ba kashi biyar a ina za a yi zuwa ya ba a zo na gaba da abu a yanzu kai baka bukatar shi a yanzu kai baka bukatar shi a yanzu haliyan wani abin daban na ƙarin ilimi ne ka gane kenan ba wani ba balle yau da ke almajirai ne ko mazmuje masu jin neman jin wa'azi wani abubuwan kan yanzu kana yi da kurin kana nan sunan nan ne dan bai bai ciki kwallo bai ciki abin da su kenan ba su fa'idanta da abubuwan bisa aiki da abun kullum da karmata labarin yana abin zai in yawa kana kuma ma yawa kana akan mazhaba guda kake ko da mazhaba akan mazhaba guda ne da kashe kayan magana ne haka yana akwai bambancin dalibin ilimi da wanda yake ya tare ilimin ƙarar bincike yake wannan shi zai tayi amma gaskiya ne neman ya gyara ibadar kai tsaye ya aiki abin kai tsaye ƙara wani da kai ya buƙatar wanda ta wayar da ba su tacewa wannan dai kurin na malamai ne kuma a tayi na masha Allah wannan shi dalilin muke ne tsana za mu tsaya bakin bakin wannan kitabu kina na bangaren ibadat saura kuma zan nasu fata da mu yi bane insha Allah ke yanzu muna magana ta shi Abdullah shi Malik ya ce ba a yi akan haka Malik mun shiga mushi mamakata ruwa Bukhari annabi ya tabbatar ma da duba yin haka kin kuma ruwa yi sannan da ba haka sai kuma ya ce hali hatta shi rajul da bati min haram fa qala da yayin da aka Malik tambaya na Malik akwai tambaya shin mutum ya je da doki ko rakumi harami zai mai ciyawa kun sa'ayin bayani baya cewa harami ba a cire ciyawar shi ba a cire kare itin shi malaka ce a'a suka to da mi zai cire kuma ko ba za da yanzu sai magana ta magana ta abin da wata yanzu ke bai wa maka ce a'a saboda ya za a yi ta fito da kuma bayan kaya ya yi marautar ya roko afirkatar suna dabba ce ta Allah wanda dabar su shafi daban wannan kai na ka shirya kai ta bukatar daban amma a hannun rakumi dabba ta zuwa da ya ce mata ba abu ne da yake da wannan kai na kana kai na kana kai bukatar ka daban ga kuma gaba kai kin ma kullum bukata zuka da su ta su lai ana a jaran gaba da rishi da yake ya za a yi akwai izhar ya ce wannan ku dauka ku lakin akwai darura a ce dabba ba ta ce ba kudin abubuwa da ya shahi 'yan saudiya ba mu wai wani abu a jirgi ko a mota na aka yi gana gana kai ba zai fice haka ba a saudiya ne ɗauka saudiya masu tsawa aikin hajji amma sun su ba su ba saudiya su da wahala ka zo maka a rakuni ko a saudiya yau motan ma motan ma sai da takarda za ka to ya mu ya baka ta tsari ko dan motan ma bayan zai ka je aikin hajji kamar da rakuni bai ba ka je musu aikin hajji da rakuni su kaje ba amma ka tsaye ka shiga makka kan kai shiga ba da ku a motan ma ya takarda ta tsazurin aikin hajji kuma ka ja kuɗi ta gaskiya da abubuwa da adadi abubuwa da ya kasu ce mun karanta ne kwarfi sai hajjul mar'ati bi ghairi zima maganar haji mace ta je aikin haji ba tare ba da muharramunta kun sa akwai masalar kwata-kwata magana ta bulaguran mace ba muharrami ana malamai yawa sun tahi akan hana hakakin wasu na ga a'a darura ce inda darura ko a hali kaza wanda abu ne wanda yan uwa kullum abin da ya lahiya ka aishe gaskiya to amma akwai mai sa suke kama da mai alauna abin da ba zamani yanzu suna kama misali ka gama balaguran da ake a wancan zamani wanda cikin daji ne babu wata hanya ta kai da kawowa guda kuma daji ne kungurumin daji da bulaguran da irin zamanin yanzu misali ma taron da daga nan ya tashi a can an san tsayawa he wuri kaza kan zai tsaya ko jirgi ne ya tashi nan bai iskal he wuri kaza da azan naka nan kuma hanya ana kai da kawowa babu zai misali zai kan zuwa nan bayan za ka yi minti biyar ko goma ba kowa ka nan balle da ta gaba da wuya ka yi minti biyar ba a ce hanya ba kowa a samu kaɗa taka kai da kawo ba lera tsaye da saudiya da wuya ka samu minti kaza ba mota kullum kai da rai da rai kaza an gama su da irin hanya ta da na ƙungun kashin take na akwai dole a samu ɗan bambanci abin wanda a wancan zamanin na da da na yanzu ganin rashin keɓancewar ko rashin samun halwacin kaɗai taka irin na da da na yanzu duk da haka abin da ya yin ka aishi amma gaskiya akwai bambanci za san bambanci dan matsalar za ta bambanta akan kada ita kullum barin duran abubuwan shi ka tsaya akan sai da hujjata kun ba darura ba sai to yanzu wannan babu ne Imam Malik maka magana hajjin macen da ba ta da muharrami haji ta ko ba ta ba masu ganin wajen fahimta mace ta mata balaguro da malami kenan ko haji ba ta hauta ba haka to shi malam zai gama ka wannan shi fatawan malik kan wani matsala shi ne ta kala malikun fi sarura timmin nisa sarura kurin macin da ba ta da miji kurin sarura macen da ba ta armi kun ba ruwan ka ta zaura kuma biyu kuma tana ba ta armi kun zaura kuma biyu kun sarura ba ta da ba ta armi kun kenan allati lam tahud qat kuma ba ta ba jin haji ba to wannan irin wannan mata da ba ta da armi kuma ba ta ba aikin haji ba yace innaha illam yakun laha zu mahar yakhruju ma'a aw kana laha falam tati an yakhruju ma'a yace idan ba ta da muharrami da zai huta tare da ita ko akwai muharramin amma bai iya tafiya da ita yace ala kulli hal annaha la tazuk faridan la alaiha fil hajj duk da haka ba za ta bar farillar Allah ba da ya dora mata aikin hajj da bari dan ba ta fara ne imam malikin shi yace li takhruj fi jama'atin sa za ta huta cikin taron mata inda akwai mata ba ta ɗaya bace ba sai ta bi taron mata a huta a shi a yaki tare da ita shine abinda malik ya kan wannan mas'ala kuma kuma misali wasu ko da ake hajji daga mafi yawa ana ware mata ko ma a ce masauki mata ma daban ne da na maza za ka ga tsarin da nake sai ake hajji iya da kyau kwarai wajen kulawa da bangaren mata har ma wurin gidan ma raba ake ko daki aka raba shi ba gama da maza da mata yadda ake ware su to irin wannan kenan iya ga halittin zuwa aikin hajjin ga macen da ba ta da harami ko miji a cikin jama'a ta mata sai siyamu tamattu yanzu kuma maganar azumi na mai tamattu'i a cikin aikin hajji an yi magana lasta ayyam fil hajji sabat zarajat ko azumin kwana uku aikin haji bakwai in kun dawo to wannan azumin a ina ake yi shine ta haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an aisha ummul mu'minin annaha kanat taqul الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يحد بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم سام أيام منه aisha take ba da labarin cewa asiyam azumin liman tamata bil umrata lil hajj wanda ya tamattu'i ya ne umara ya yi aikin hajji a cikin shekara guda shi yake hadaya ko kace wannan liman lam yajid hadaya wanda bai samu hadaya ta yankawa ba a ina zai wannan azumi tace ma baina an yuhilla bil hajj tsakanin talbiyar shi ta aikin hajji da yayi ila yau arfa haya zuwa rana arfa yana iya yi kenan nan tana nin kenan tun da ka ɗauko niyya inda gina ka kana dama kai a ga cikin kana cikin niyya ta aikin haji kana iya wannan azumi haya zuwa rana arfa ita haka ta ba da labari duk da makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai ba azumi a rana arfa amma hana wayi ba hana bai to ganin wani sake wasu irin sake ana irin wannan halin kana iya yi in kaso hatta kwanakin da ya hana azumi a cikin ayyamu tashari sun ce ga wanda bai samu hadaya ba yana iya yi da shi cikin aikin shan haji ne an ce azumin kwana uku a aikin haji kuma bakwai in ya dawo gida domin azumi ko ka yanka dabba ko ka yi azumin kwana goma duk wanda ya haji da umara ɗayan biyu in ya iya ya yanka hadaya shi ke yanka rago ko ɗan akuya sun yi abin da aka yanka in ya yanka shi ke nan an bai iya yankawa kambacin azumin wannan yanka dabba za ka yi azumin kwana goma kwana goma ce ka yi uku a cikin aikin haji bakwai in ka dawo gida ka san da yawan mutum ba bai haji bai azumin kwana goma a kan rago guda gaskiya akwai abin da da haji bai da rago noma azumin kwana goma mace ɗan kayan ƙara gwagwuna shi ɗan gaskiya da kwaya sai da gwagwa da bai da hali wannan kwan ban da iya to shi da kambacin yanka dabba ne azumin kwana goma sai ya ce fa'ilam ya sun samu a yamin mina in bai samu dama yi ba daga niyan shi zuwa ranar arfa to zai iya azumin ta ce a kwanakin mina kinan mai kan kwanakin mina kinan a yayin da na ake ranar sallah kwana uku wannan sai bayan bayan sallah وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها na abinda wannan fatawa ta Aisha radiyallahu anha ta yin azumi uku daga niyyar ka zuwa ranar arfa an baka samu dama baka yi a kwanakin mina irin wannan labarin wannan fatawa ta zo daga Abdullahi bin Umar shi ma irin Aisha ce shi ma haka yi wannan ruwaya guda biyu sun inganta daga Aisha da Abdullahi bin Umar na halitta yin haka kin azumin bayan niyya kuma har zuwa ranar arfa ko a kwanakin mina shi ne ƙarshen kitabul hajj wannan ina ga shi ne ƙarshen karatun mu a wannan littafin sai kuma abinda Allah kaddara in mutaran za a dawo yanzu dai in Allah kai mu kenan kambacin shi za a sa sifatar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah shi za a yi da lokaci kuma iya kuma canza wani dake shi bai jimawa da yawa irin wanda za a shekara hudu ana yi suka hudu har da muna rabi muke rabi wanzu to sai da yan tambayo kan mas'ala ko kan baban cika lokacin mu da shi inda bai tambaya kan wata mas'ala a ciki wa alaikum salam a a dama ai haji bisa sa sharadi a umara ne suke cewa sai da muharrami ake ba da biza zuku na ga alama shi wani magana aikin hajji damar da biyar ce kawo sharaɗin amma da shi kimanin sun ɗoke sun ɗoke wani sharaɗin na sai da muharrami walakun salam to shi masalar ka ta yi ya mashi sati biyu yawon gaskiyar na kasarin sallah kurin fatawa ce ko ra'ayyuka na malamai hatta sahabbai aka san bambancin ruwaya ko hukuncin kasar wani kwana hudu wani su ce kwana kuma su ce kwana sha takwas ko su ce kwana ishirin duk dai abin da muke fara takaice babu ruwaya shari'a ingantatta wadda manzana sallallahu alaihi wasallam ya kayyade kasar kwana kaza ce sai kurin ishtihadin malamai ko sun sahabbai me masu ganin cewa kwana uku ko hudu suna magana a jawab da ta ayyam annabi ce ba kunta kwana uku ce dan nan sai sun magana duka muhajiri kai tsaya a makka bayan aikin haji kwana uku kai kwana uku a makka bayan ƙari aikin haji din muhajir to wannan suka ce kenan tunda ba kunta ta ƙare kwana uku ya za a yi kai kasar sallah wannan shine magana masu kawo kwana hudu masu kawo cewa annabi kai da misali annabi sabbi rashin da manzala ya bude maka fatawa maka manzala ya ta gari ko da annabi ba na ba da ke tsoron dukkan mun gasa ka gaban shi ba na ba da ke tsoro na kai domin da ba amma sai da ya kwana goma shi wata ruwa sha takwas wata ruwa ishirin da ɗaya da shi dai sha takwas da Allah dole kwanakin da ya manzala sanar a sanar sallah ke in yi sallah ya ga yan baki ko ku cika sallah ku mu bayan yan balaguro ne ya raka a biyu sallah mace su su ciku haka ya haibar maka kwana sha wani abu da ya sha takwas ko yace ishirin ishirin a wata ruwaya haka ƙarshen bulaguro da ya yaƙi na tabuka shi ƙarshen tafiya da ya doguwa kan jihadi tabuka bayan wata muka aka yi ta a tabuka wani kwana ashirin ya yi a wuri guda ya huto ya yi cikin sallah ma ya sallah ya kasar sai koma sai da ya bar tabuka ya kasar sallah wannan shi ke baka cewa abin kinan ishtihadi ne illa masu ganin cewa abin da yake magana an mutum ya je wuri ya sani zuba cikin bulaguro yanzu misali akwai ban kama maganar maganar irin misali ɗaliban ilimi masu zuwa kamar jami'a su je karatu akwai mutane suka ɗauka ta usaimin ce ina ga alama duk da malamai sun mai raddi hatta ba nasu gaisu bin bas a kan cewa ai kana bulaguro gaji ta kada wani gaskiya malamai da yawa ta sun bas da yawa mani malamai sun raddi ga wannan abu tun ba mai cewa ɗan bulaguro ne don da ta yi ɗalibin ilimi da madina ba bulaguro ba kamar da ke neman kuɗi na gari ta ce ba bulaguro kake duk da ya kuɗi ya ɗan neman kuɗi a gari da ɗan neman ilimi kuɗin kana zaman nan gari gaske magana amma ka yi je wani abu kare zan karin dawo ba zo ka zama ba kenan kana magana guda kuma an sama da sahabbai misali masu zuwa bude kasashen rasha irin su india musu ga gabas nan akwai sun je tabba wani gari sun je da farkon ɗari ne an tabbatar musu cewa bisu iya shiga garin nashkin ta kewaye garin bisu iya shiga ya bayan wata shi da su shiga garin ba abu ne ba na watanni ma amma suka bar wurin suka sanar sallah wasu sima wasu wuce sima a wurin suna kasan sallah shi da yanwa ko da fi malikiya suna ta wanda ya bulaguro wani gari wannan ko da hatta ma da ke sai daga nan na je wata afar zan kare gobe a barin dubin koma wannan sun ce ko shekara ce na ba tsammani nan ba ba sa bani ko shekara za ka yi tun da baka yanke ba gobe zan kare jim zan kare na gaje ka dawo gobe wannan ko shekara za ka yi wannan za ka za ka zakar sallah haka in ka je gari kuwa ka san kurin ka je kurin zama ka je kurin ta gaskiya kurin da suka sallah shi illa cewa ko inda ake kasarin inda an halitta kai kasarin in kana gari in akwai limami ratibi an ta abin da yake sunna ka bi wannan limami ratibi ka taka sallah irin ta shi in ta kama ka kai dai kasar ko da ka fara da wannan wannan abu ne ba shi ne sunna ma ka zo gari wurin da kake akwai limami ratibi ka ce a ni sallah ta bani ban limami ni dan balaguro ne ka bi shi shi ne sunna haka abdullahi bin abbas haka abdullahi bin umar suka ce shi ne sunna ba ban kasim ka bi shi kai sallah in akwai limamin ratibi ka yi a sallah da kai in ka kare in ta kama ka dagon kasar sallah ba wallah wa ala wannan mas'ala ce ta shahara kuma wani iya da wahala hatta malaman saudiya mas'alar yin umara daga masallacin aisha za ka man wata kasuwa ce mata musamman kashe harami amma motoci da musamman kuma za ce masjid aisha masjid aisha masjid aisha suke tada yan motoci da kwarin aisha komi sai kai ka masjid aisha kwarin sai kai ku can su mai doku ku yi umara gaskiya hatta malaman saudiya suna jinsa masu suna mata gani larabci suna nan bayanin kullum wannan ba bai cikin sunna bai cikin amal aikin magabata yin umara daga cikin maka aje mutum aisha a dawo suna ta bayani masala ce ta taɓa kanan su guda bayan ta ita aisha da taimana su sahabban ba su haifi ɗaya da ya taɓa yi aisha ba wani ba ta yi ba bai cikin ake wani koma da ke wajen wace ga wani wanda ana iya wani abu ne da kurin asali abu an samu dalili mun gaya muku kamar yadda aisha da la'ana bayan an zo maka da niyyar aikin umara da haji ita ta zo tana jini sauran mata suka aikin umararsu ta bata yi ba annabi ce ki ci gaba da haramin ki har Allah ki ci gaba da duk abin da haƙƙin haji a da ke annabi ce hajjin ki zaki tawafin zaki kare na aikin haji da umar karshe ma haƙƙin haji ya miki umara da haji ke gaba daya tun da samu umara haji amma mace ta kawanta kamar ita mata ta mata kamar su zan yi umara ta ɗaya da ba ta ba annabi ta to yace ba ba zaman ka dauke ta ka ta ka ta ta tan'im gurin da kace annabi ka kai ta zo ta yi umra shine kuma aka samu ayi haji to bayan wannan Aisha ba ta ba ba irin mace ta da ba ta taba yi ba ta habun da ta zo yi umra ga wurin kuma da man bai cikin miƙati wani wurin da kwata kwata bai cikin miƙati na kin haji na kuma abu ne dai suna kuma mutane da ke baki ba suke amma suna ta bayani malaman gaskiya akan cewa kun bi su yanawa bi su yanawa abu ya zama jiki amma suna kasashen a wurin suna don suna ku bayani amma baka yi baka ji ba kwaki da mai suke wani ba an tsara manje wani wuri matsalaci to cikin jama'a da muke aka tafi an ta wurin to wata matsalacin annabai da wani ƙa'ida wata masharu'in zuwa ziyarar wurin sai aka suka can masu da bakin wani masashi guda guda can masashi guda guda guda kenan masalata guda guda kenan zuwa an ziyara sai abokan ta suka ce kamar ya za a yi hana su bai da abu sai da muka je da malamai a wurin da lantar suna rabawa suna wa'azi na ce kai na ce da ce mai wani na ce shi malamin na ce wai wannan wurin me ya tushe shi kuke zuwa wani abin me ya asali shi a shari'a sai ce an baka jin abin da yake shurara ka da abin da yake shurara ka ji ashe a cikin suna bayani wani wurin bai asali ko ba shari'a bace ba su ake suke da wanda suke yi a wurin su ba sai hanawa amma shi suna nasiha wannan ziyara wannan ziyara bai tushe bai tushe a sanar zuciya wannan ziyara wani wurin bai wurin da ake ziyarta kuma da teku suna rura tauri amma mutane sun sai yana sai kuma kin kiran hudu amma suna hudewa mutane suna wa'azi a wurin suna ba da littafai na wurin wanda wurin garin masharu a ziyara ita ne ba kin kiran wallahi kamar ka kama wurin da yawo wallahi imama ke ban sai aka shora sai wani abu da ake zuwa su da yake aka ne da mutane su kamar da ana zuwa su akwai hukuma take hana ku shi malami ya hana ku sai dai nasiha kullum su kuma kansu hukuma suna a kone abuwa su kansu hukuma na akwai abuwa suka tsoron su hana da zama tukun fitina gare su kansu ɗin lokaci na ina jinka eh yana ne wannan a ba a ko abu da ke ne don tambaye wani kan tambaye kai zama me yi maka wani hoto hiri ka hoji ka yi bayani a hiri ya wani bayani wata mace da magana umar abubakar da ya limanci yana kula bai bukata wani abu da a jiran da yawa ma shi ne me maka ne ko akwai masu faɗa ne ta faɗi sai kwarar mutum akwai ruwa ma wanda annabi ya makara da sallah ya makara ya jira bai zo ba amma an yi jiran shi an yi jira bilal ce ya rasu da ya ce ce abubakar bilal ce abubakar siddiq kai sallah ko ya nabi jima ya je ta unguwa ya jima bai zo ba abubakar zai ce ma abubakar kai sallah ya ce a yau da daga lokaci ya jima kuma bai zo ba haka ta bilal ta da kama abubakar ya shiga daga baya ya ya shiga sallah sai aka ji ana tsara tabi ana ana buga cinya ana ana ana ana buga cinya ana abubakar ya ji ana tabi yawa ana tabi sai yau ya yi annaba bayan shi annabi ibn haka sai tsaya yace alhamdulillah shi ne tsaya a wurin ma ya ya gode ma Allah sai tsaya ga masalle sai ya da baya annabi shi shine madogara cewa kenan dan an makara kenan wani shiga amma ana jiran liman in ana jiran liman a to wannan kuma matsala ku ce na faɗa wannan kuma matsala ku ce sai hadisi sannan ga mishi hadisi ya tambaya ai ko wannan kuma matsala ku daban tabbatar shi ba nan bace ba wannan daban da wayar biyar ta eh wannan kamar shiga matsala ku zama ta ku zama sallaci a wai muna magana wai a shar'ance dai muna magana an ce hadisi ko yace ya ya tabbata Muhammad muslim manzon idan ya makara ana shiga haka a yaƙi da yaƙi da aka sai nan tabo manzon sallallahu alaihi wasallam ya jima a baya lokacin sallah yayi ya za a yi Abdullah bin Auf ya shiga gaba aka tada sallah shi manzon ba san ba annabi ya zo yake sha shi na cikin kada aka samu da annabi sallallahu alaihi wasallam gamin auf babu sahabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi hikiman da rabar zai san cewa annabi limanci da aka shiga sallah da aka cikin duhu ne ba sa annabi yazo ba eh da aka sallah ga kam ko ga annabi ba subhanallahi ta annabi kun yi ne annabi ta kun yi ne kun yi ne to shi na aka samu shi duka ma annabi limanci gaba daya amma ba gani mai ba a tsari su abubakar ana taɗi shi shi na da tsakar annabi cikin zafi tafi ya ce zafi tafi tafi kan mata ne inda wani karwa kuku tsibi su ba Allah su mata suka tafi ya ce mata su tafi shi ne kenan asali da aka ce kenan ana iya ilimin man bai zo ba ya makara ana iya diba wanda ya dace a sa ya salla a salon mutane ko da shi ne magana kenan wannan kuma tabbata masallacin ku ya ku da gidan akwai mu tambaya na'am to shi mai mas'alar kamar mutum ya arwala shi ya da kumburi sai ga jirtu in abun akwai abin da ke zawa ce ke huce akwai abin da din da kai bai hucewa to wannan abin da aka ce din mai sarisar dole ko ri wannan wutsari ne bai tsayawa ko iska ce bata tsayawa abin da ba a ce kamar ko ba sai wani bata sallah wani bai da wata nasara da yawan wutsari ko da kama ake mutsari yiwa ce bai sallah a'a dan sama ciwo na mutsari kan shi sai dole kai sallah haka mata masu yi mutsari su dole su sallah kaman ko ta mace illa abin da yake tsarin su su bisu arwalla dole su sallah in lokacin yasi arwalla su shiga sallah ko da iska tana zubowa za ka yi maka cirewa in mutsari ko iya zubowa za ka yi maka cirewa haka suke duk mara lafiya wanda abin bai tsayawa in dai bai tsaya kuma haka zai kwaro yake arwalla ko shi sallah an ka kabara ko da iya zubowa baka yi sallah ko tsari ne ko iska ce zumar lahiya da bai tsayawa abin da bai tsayawa sallah ba barin ta damu tsari ya zawa wa alaikum salam ha ku zaka sallar sallar gawa kun ba ga ga sallar gawan gawa ku zaka sallar gawa kun kamsa addu'a ta jami'i kuma لما قبل لهم ورحمهم خمس أداء قال لهم أنت لما قبل لهم ورحمهم لما قبل لهم ورحمهم shi na da lafazin za ka yi damirin jami'i ko a haka ana magana larabci mata namiji ana mata damirin namiji lama gafir da kuma rahamu da ko su biyu lama gafir da kuma rahamu kuma eh da babu wanci ana gamawa na shi ke nan ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته